الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna yammacin ranar litinin sha shida ga watan zulƙada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1444 wanda ya dace da biyar ga watan shida shekara ta 2023 miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu a kan kasuwanci a cikin wannan manzuma ta kifayatul awami fil buyu' wallafar al'ustaz abdullahi gwandu rahimahullah ta'ala wanda wannan darasi shine darasi na takwas mun tsaya a ƙarshen alfaslu الثالث wato fasali na uku da aka yi bayani kan abin da ya shafi a ta'am wato sayar da abinci ko ya ake sayan abinci ko ya ake sayan abinci da abinci da sauran abubuwan da suke da alaƙa da shi yau za mu tashi alfasulun rabi'u fin na ƙadaini wa ma hulliya bihima الشيخ عبد الله يتي وفضة في ذهب وفضة في ذهب كالأكس صرف كما جنسهما بالجنس إن بيع بالوزن هما المراطلة وإن يكن بالعد فالمبادلة والصرف جائز إذا ما عجلا وزد لتاليه إن تماثلا بيع محلا جائز اتخاذ بغير صنف بغير صنف الحلي ذو نفاذ بغير صنف الحلي ذو نفاذ أما الذي حلي بالنقدين فلا يجوز بيعه بالعين إلا إذا كان به على تبع وما بصنفه على ثلث يقع to a sheku abdullahi a wannan fasuli za a yi bayani akan abin da ya shafi annakadan dama ya gaya mana cewa shi ciniki ya kasu kashi biyar to daga ciki ya ambaci akwai annakadan idan ce annakadan shine zinari da azurfa su ne asalin kuɗi duk abin da ba su ba to yana tsayawa ne matsayinsu yana tsayawa ne matsayarsu a idan har babu su amma asalin kuɗi zinari da azurfa duk abin da ba su ba to sai dai kawai a kwatanta shi da su amma abin da ya shafi takardu da muke amfani da shi na naira ko saifa ko dala ko euro da sauransu ko kuma ƙarufa na kuɗaɗe kudin karfe misali to duk waɗannan suna tsayawa ne madadin zinari da azurfa amma su ba su ne asalin kuɗi ba asalin kuɗi zinari da azurfa to shi yasa ko wurin zakka da sauran abubuwa za ka ga su ake kawowa su ake kawowa to idan ya zan ku ƙasar ku ba ku amfani da su misali to shi kenan abin da kuka rika a matsayin kuɗi to shine zai tsayawa madadinsu to shesa naira ko yaushe za ka ga shesa ana kimanta ta sai ka ji an ce nisabin zakka miliyan da wani abu misali ko abin da ya shafi diya ko abin da ya shafi kaza saboda asali su ba su ne kuɗi ba waɗancan su ne kuɗi to kuma babu su babu su yawwa to saboda haka tun da babu su to duk abin da za a faɗa kansu abin da kai kake amfani da shi a matsayin kuɗi to hukuncin ɗaya ne duk abin da za ka ga an faɗa kan annaƙadu zinari da azurfa to shi za ka ainihin ɗora a kan naira wadda kake amfani da ita ko saifa da kake amfani da ita ko riyal da kake amfani da shi ko dala da kake amfani da ita amma dukkaninsu to yana da kyau ka sani ba su ne asalin wayannan takardu ne to amma tun da kuma babu zinari da azurfa din kuma mu yanzu su ne matsayin kuɗi a wurin mu eh to wannan shine wasu sun ka kalla a shekarun baya sai suka ce to ai naira ba ta da zakka saboda asalin shi nassi ya zo ne kan abin da ya shafi zinari da azurfa an gane ko su ƙur'ani ya ambata su hadisan manzan Allah suka ambata to sai suka ce to a tsaya kansu kadai to an samu irin wannan a Najeriya musamman a Sokoto shekarun da suka gabata su to amma dai yanzu da yake mutane sun yi karatu kaga wannan abin ya riga ya wuce dama rashin zurfafa cikin karatu shi ke sa wasu abubuwa su biyo baya idan yanzu in ka ce naira ba ta da zakka to gaba ɗaya abin da ya shafi zakka a layin kuɗi babu shi babu sannan abin da ya shafi riba riba kai karosa ta babu karosa To, ko shi malam da ya ƙulla wannan babe zamaninsa babus, shi a Sheku Abdullah shekara 200 suka gabata, ba da wannan suke amfani ba, suna amfani da kuɗi irin nasu na wannan zamani. An gane ko? Na ƙarfa suke amfani da su, ba ba zinari ba ne ko azurfa. Kama kaga duk da haka kuma ya kawo babin, kuma ya yi magana a kansa. to shine alfaslun rabi'u fasli na hudu fin naqadaini za a yi bayani akan abin da ya shafi zinari da azurfa shi ake kira da annaqadaini eh ko kuma a kira su da al'ainu wa ma hulliya bihima da abinda an yi masa ado da su da shi zinarin ko azurfa eh wani lokaci zaka iya sayan abu amma sai ka ga an masa ado da sama misali ko an mai cin baki Eh, ko a fuskarsa kila takobi ka sayi misali an ɗanyi masa ado haka ko wani dizayin ko wani zane da zinari da azurfa asalinsa ba ƙarfe ba ne zalla ko kuma mace ce da an ka halatta mata misali ta yi amfani da zinari kila sutura ce za ta saye hmm? ko zobe misali ko awarwaro da makamantansu to sai zan asalinsa ba zinari ba ne ko azurfa amma an masa ado za ta sai wannan abin to tun da akwai zinari a cikinsa ko azurfa a cikinsa to shi ma akwai buƙatar a yi bayani a kansa wajen sai ya shari'a ta yi bayani yadda za a sai shi shi kan namiji su duk abin da ya shafi layin sutura ko abin amfani in ba takobi da aka yi masa istisna'i ba to haramun ne ya sai zinari ko abin da an kai masa ado da zinari amma ai mai rangwame zai iya sayan zobe na azurfa misali ba laifi zai iya saya ko agogo na azurfa wannan ai rangwame amma shi zinari mutulakan ne a matsayinka na namiji to ba za ka sayi zobin zinari ba ko hauren zinari ko hula ta zinari ko takalmi na zinari ko kuma a an musu ado da zinari to wannan sai in mace ce in ku haka ya ganganci ka saya to in ya shekara sai ka ba da zakar shi eh ko zo bai kasaye na zinari to in ya shekara sai ka ba da zakka dole a ba da zakarsa to wafiddatun a shehu abdullahi ya ce azurfa ita ce fidda ya ce fi zahabin idan za a sai ta a karɓi zinari to ya halatta kai azurfa gare ka amma abokinka yana da zinari kuma kai zinarin kake so to za ka iya ba shi azurfarka sai ya baka ainihin zinari ko kuma da rahim gare ka wanda su suna ɓangaren azurfa ne da azurfa ake yin su shi kuma yana da dananir su kuma bangaren zinari suke da zinari ake yin su sai zan kana kana kai da naniri kake bukata to sai ka bashi da rahim ɗinka shi kuma sai ya baka ainihin da nanir so da haka in ka ji an ce dinari to layin azurfa ne a zinari ne ka ji an ce darhami to layin azurfa ne to kal'akas kamar akasin haka ka ba da zinari ka karɓo azurfa ka ba da dinari ka karɓo darhami to dai ya halatta ana yin haka a ciniki kuma sarfin kuma hakan shi ake kira canji in ka ji ana magana sarf biswadi a layin ciniki to wannan shi ake kira ka ba da zinari ka karɓo azurfa ko ko ka ba da azurfa ka karɓo zinari kama jinsuhuma bilijinsi kama inda kuma karɓi jinsinsa da jinsi shi ma ana kira ne sarfu ka ba da zinari a baka zinari saboda zinari jinsin sarab a layin ciniki kenan azurfa shi ma nashi jinsi daban an gane to ai magana kowanne kana iya sayan wani to haka kuma in azurfa gare ka kana iya bayarwa a ka karɓi azurfa haka in zinari gare ka kana iya bayarwa ka karɓi zinari to kuma wannan shi ake kira sarf ko kuma naira gare ka misali tunda ita an matsayinsu nan a wurin ko saifa to za ka iya ba da naira ka karɓi saifa za ka iya ba da saifa ka karɓi naira ko ka ba da naira ka karɓi dala ko ka ba da dala ka karɓi naira to a nan dala jinsin ta daban an gane naira nata jinsi daban saifa nata jinsi daban riyal shi ma nashi jinsi daban euro shi ma nashi jinsi daban so da haka kowanne jinsi ne mai cin gashin kansa to kowanne duk za a yi bayanin yadda ya halatta a yi canjinsu a shari'a amma kowane nashi jinsi daban kai in kana da naira wannan yana da saifa to duk kuɗi gare ku amma kuma mabambantan jinsi ko kana da dola wannan yana da euro to duk kuɗi gare ku amma kuma jinsi ba ɗaya ba an fahimta to saboda haka ka bayar to wannan shi ake kira surf to in bi abil wazni in ya zan zinarin an sayar da shi ne an ha karɓo zinari ko azurfa an sayar da ita ne an ha karɓo azurfa ko zinari an sayar da shi ne an ha karɓo azurfa ko azurfa an sayar da ita ne an ha karɓo zinari tuhol muratala shi malaman fiqh suke kira muratala daga arritul ne shine wani sikeli da ake auna zinari da shi ko azurfa idan ka zo da asalin zinari wanda ba a buge shi ba ba a narka shi ba aka canza shi aka mayar da shi wani abu na daban to in za ka sayar da shi ka karɓo wani zinari ko ka karɓo azurfa to dole sai an auna sai an auna in zinari da zinari ne to dole sai ya zamo nauyinsa ya zamo ɗaya sannan ya halatta a sayar kila naka fari ne na wancan kuma jajaja ne amma dukkansu zinari ne eh to kai jajajan kake so to sai a je ga ainihin sikeli sai a auna in an tabbatar da nauyinsa ya zamo ɗaya shi kenan sai a baka wanda kake so shi kuma a bashi wanda yake so to wannan shi ake kira da muratala eh shi ake kira shi ake kira muratala amma wannan ana yin sane ga ainihin zinari ko azurfar da ba a sarrafa shi ba idan an sarrafa shi an mayar da shi kuɗi ko an mayar da shi an mayar da shi kuɗi to wannan sai a amfani da ainihin kima kimar da aga kowane an fahimta ita za a amfani da ita daga arritul ne kakan ce misali bi'itu bi'itu zahaban birritili ma'ana na sayar da zinari ta hanyar auna shi da sikelin da ake kira arritilu wa in yakun bil addi in kuma ya zan an sayar da shi ne ta fuskar lissafi ɗaya biyu uku hudu biyar su gare ka shi ma yana da ɗaya biyu uku hudu biyar kai ka ba shi biyar abin nan zinari biyar kololo biyar misali kai ma kana da biyar to shi kuma wannan shi ake kira fal mubadala shi kuma shi ake kira canji abin nan musanya eh yawwa ma'ana ka bayar da naka ka karbi badalinsa irinsa kaga wannan ba auna an kai ba ta fuskar sikeli kawai an yi amfani ne ta fuskar al'adad eh yawa amma wannan abin da ya shafi wato asalinsa shi ake wa irin wannan amma abin da ya shafi shi kuma kuɗi to shi shi ake amfani da adadi kaga in ba a buga ba to sai amfani da nauyin in kuma an juya shi ya koma kuɗi ya koma da rahim ya koma da nanir to sai amfani da adadi yauwa kamar naira misali to ka gani kila kana da dubu goma shi yana da dubu goma ko sai ka ba shi naka eh shi kuma ya karbi naka to wannan ana kiran shi da mubadala eh amma a cikin sarfu a cikin babin sarfu yake sunansa canji amma canji wani iri mubadala shi ake kira da mubadala eh to wasarfu to can ba ya ce sunansa sarfu ba canji to shi wannan sarfu ɗin da aka yi bayani yanzu ja'izun halatta ne halatta ne ka ba da naira ka karɓo naira ka ba da naira ka karɓo saifa ka ba da naira ka karɓo dola amma fa iza ma ujjila idan an gaggauta an yi shi hannu da hannu an gane? abin da ya shafi sarfu na kuɗi kuɗi da kuɗi to ba a jinkiri malamai sun ce ko da ko na sakan ɗaya ne eh misali kai kana da naira dubu ƙwaya ɗaya shi ma yana da naira dubu amma kuma canji yan ɗari biyar biyar to bai halatta ka bashi nashi ya sa aljihu shi kuma ya juya cikin shago ya ɗauko ya baka ba in an yi haka an yi riba ko da ko bakin kofar shagon yake sai dai ya shiga shago ya ɗauko in ya ɗauko sai ya yi mi ka gani sai ya hannu da hannu to irin ku da ke pos ko in mutum ya zo za a cire mai kuɗi misali shi ma canji ne yayi to karka ba shi kuɗi a walan sai ka cire don ka cire aka tabbatar da ya abin nan to sai ka lissafa ka bashi a gane to wannan shi yafi eh amma ka lissafa kuɗi ka bashi sai ka juya ka je ka ɗauko injimi ka cire to wannan wani nau'i na riba ya shigo saboda wannan ɗan jinkirin da aka samu to shi labudda sai an samu yadan biyadin kenan kaga in ba a gaggauta ba an ka samu ɗan ta'akhiri to bai halatta ba bai halatta ba sannan wazid ka ƙara halatta shi a sarfu ɗin ga ma'ana wazid ta halila ka ƙara cewa halatta ne shi sarfu ɗin ga litaliyahi ga biyun nan da sun ka biyo bayan sarfu shine almubadala da mi almuratala eh an ce in an auna nauyi da skeli to shi ake kira muratala in an auna in an auna ta fuskar adadi shi ake kira mubadala duk nau'uka ne na karkashin sarfu to suna yawa tasniya ga na taliyai hidin hidin nan shi kuma yana komawa ga sarfu to ma'ana ka ƙara halatta almuratala da almubadala cewa halatta ne in tamathala amma in sun yi tamasuli an gane in ya zan jinsi ɗaya ne misali zinari ne da zinari an gane to bayan an gaggauta an yadan yadin to dole kuma sai sun zamo daidai wa daida in azurfa da azurfa ne bayan sharaɗi ne sai ya zama hannu da hannu to kuma dole ne shi ma sai an samu tamasuli kar wanda ya wani ko da da ɗigo ɗaya ne amma in jinsin ya bambanta kila zinari gare ka ko shi yana da azurfa to babu laifi ana iya tafaduli saboda jinsi ya bambanta amma a tabbata an yi yadan biyadi saboda haka kana da naira shi yana da saifa za a iya tafaduli za a iya samun fifiko amma ya zamo yadan biyadi eh karka ba shi naira da zimma in ya je ya samu saifa wai ya baka don wasu na wannan wuta ko ba haka ba ne amma in naira da naira ce to dole ya zamo misilin bi misilin yadan bi yadin yawwa amma maganar misali ka ba da ainihin dubu goma da ɗari biyar tsofaffi a baka dubu goma sababbi to haza haramun haza haramun saboda me jinsi ɗaya ne to haka shi ma mai saifa haka yake mai jika goma a sababbi to bai halatta ya bayar da su don ya karɓo jika goma da dala goma ba misali ko dala ashirin wannan bai halatta ba saboda jinsi ɗaya ne to sai an kiyaye irin wayannan abubuwa ba bambanci inda tsakanin sabon kuɗi da tsohon ai duk kuɗi ne kuma ai duk kima su guda kowa gaba ba ga zuwa sayan kaya shago don ka zo da sababbin kuɗi a ce a yi mami wai a yi ma farashi ko a rage ma wani abu ana yin haka gama za a ga an tashi aure sai ka ga suna ta wannan wuta ko ko ga sallah to wannan don haramun ne bai halatta ba bai halatta ba ko kusa amma in jinsi ya bambanta to wannan babu komai ana iya tafaduli to kaga shi ma wannan dai a dama da kuɗi da abinci da hukuncinsu ɗaya kaga shi ma can layin abinci haka an ka ambata cewa abinci in jinsi ɗaya ne to dole ya zamo misilin bi misilin yadan bi yadin amma in jinsi ya bambanta a iya yin tafaduli amma ya zamo yadan biyadin yawwa saboda haka kana da sa'i biyu na shinkafa na'am sa'i biyu na shinkafa to za ka ba shi shi kuma ya baka sa'i uku na gero ko sa'i uku na dawa saboda dawa jinsi ne daban shinkafa jinsi ne daban kamar yadda an karanta amma gero da gero ko misali kai an yi ruwan sama kai kana da gero iri shi kuma nashi ba iri ba ne to sai ka bada naka da ba iri ba sa'i biyu shi kuma ya baka sa'i guda na iri to wannan riba ne bai halatta ba to haka shi ma kuɗi a tabbatar da an yi yadan biyadin kaga a yadan biyadin kaga ya fi ƙarfi shi shi sawa'un jinsi ɗaya ne ko ba jinsi ɗaya ba ne dole dai ya zamo yawwa to wannan amma inda haja ne zaka sai kuɗi wannan babu komi a iya tafaduli yawa kan mutum ya zo shago kila zai sai atamfa to wannan ba dole sai irin bedin ba yana iya tura ma kuɗi sadda ka samu dama ka je ka ansu abinka babu kowai to sai bai muhallan to sayar da abin da aka yi masa ado da zinari ko aka yi masa ado da azurfa ba azurfan tsintsa ba a wasu kaya ne ja'izu tikhazi wanda ja'izi ne halat ne a riƙe su a yi amfani da su ga shari'a to sai zan za ka je ka sai suna ba da misali kamar takobi za ka sai takobi saboda jihadi to nan ko da an masa kwalliya da zinari ba komai za ka iya saya yanzu ya za a yi cinikinsa to na farko shi yasa ya ce maka idan an masa kwalliya na biyu kuma shari'a ta yadda a riƙe shi ko kuma a zobe ne na zinari mace ce za ta saya ko ‘yan kunne na zinari ko sarƙa ta zinari amma bai gairi sun filhali sai zan za ka sai shi ne ba da irin nau'in abin da aka yi masa ado ba. kai azurfa gare ka amma kuma takobin nan da zaka sai da zinari an kai masa ado to kaga zinari da azurfa ba jinsi ɗaya ba ne ko to yan haka ne zuna fazi wannan ma'abuci zartuwa ne ta fuskar halacci ma'ana ya halatta idan kana da ainihin azurfarka ka je za ka sai takobi an masa ƙyalƙyali da ado da zinari to za ka iya saya ba komai ko kuma a zinarin gare ka za ka sai takobi an masa kwalliya da azurfa za ka iya sai halatti ne ko kuma zinari gare ta za ta sai zobe eh? da aka yi shi da azurfa za ta iya sai ko da aka yi shi da ƙarfe amma an masa ado da azurfa za ta iya sai ko kuma a'a da rahim gare ta azurfa kenan amma za ta sai zobe ko 'yan kunni ko sarƙa da aka yi mata ado da zinari shi ma duk za ta isaya tun da jinsi ya yi ya bambanta to wannan abu na farko kenan amma lazi hulliya bin na ƙadaini amma wanda shi kuma an masa ado da biyun duka an mai ado da zinari an mai ado da azurfa takobin da za ka saya ko kuma sarƙar da za ta sayi an mata aro da zinari da azurfa gaba ɗaya to fala ya juzu bai uhu bil aini to shi kam bai halatta a sayar da shi da zinari ko azurfa ba tunda su biyu sun ka haɗu to yanzu bai yiwa ka ba da zinari ko azurfa ka sai wannan takobin ba zai halatta ba an gane ko sai suka ce illa sai dai idza kana in ya zan zinarin da azurfa da aka yi masa ado bihi da wannan abin da za ka saya alata ba wato kawai ɗan rakiya ne su zaman rakiya suke yi mana ba su ne umda ga takobin ba ba su ne mafi rinjaye ga takobin ba an gani kawai ɗan zinari ne ɗan kaɗan aka ɗiba aka ɗibi azurfa ya kaɗan sai aka wa ƙarhin takobi ado da shi to ina misalin da zai zamo ɗan kaɗan shine sai ya ba da misali a nan shine ya zan in an kasa takobin kashi uku zinarin da azurfa an an tara su gaba ɗaya ba za su wuce ɗaya bisa uku ba inda za a dace takobin ko kuma a ware zinarin daban a ware ƙarhin takobi daban to sai zan zinarin ba zai wuce ya zamo one over three na shi ba to wannan ya halatta a sai shi da al'ainu saboda mi rashin yawansa amma in ya zan ya wuce haka kila zinarin ma rabi karfe rabi to wannan ko dai a sai shi da wata haja ta daban an fahimta ko ko kuma a cire zinarin a gane sai a sai zinarin daban sannan kuma a sai karhin daban ya an gama ciniki sai ka je ka haɗa abinka amma nan tun da bai da yawa ma shari'a sai ta yi rangwame cewa a iya sayar da shi babu komai to shine wa ma bi fihi amma duk abinda duk abinda yake an masa ado da irin jinsinsa kuma ala sulusin yaƙa kuma zinarin nan ko azurfan nan yana aukuwa a kan ɗaya bisa uku na wannan abin da za ka saya na takobin kamar yadda muka ba da misali to wannan ya halatta ya halatta sau da haka an samu wa'annan sharuɗan guda biyu da ya ambata ya zamo abin nan abin da aka yi ado da shi bai da yawa na zinarin ko azurfa to wannan za ka iya sayan shi da al'ainu zinari ɗin an gane ko ko kuma a'a e, bai wuce ɗaya bisa uku ba to wannan babu komai amma in ya yi yawa sosai to bai halatta sai dai yanzu ka bada wani abu na daban ko ka bada motarka ko ka bada mashin ɗinka ko ka bada wasu kaya eh? amma ba zinarin ba ba azurfar ba ina fatar an gane eh. amma wannan ana magana in ya zan jinsi ɗaya ne amma in ya zan shi takobin zinari na aka yi masa ado to ko da zinarin ya kai rabinsa kai kuma kana da azurfa to wannan ba komai za ka isa saboda jinsi ya yi ya bambanta na ana maganar jinsin abin da za ka bayar jinsin abin da an kawa ita abin sai ya ado da shi to shi ne aka kawo wannan sharaɗi cewa sai in ya zan bai da yawa sosai sai in ya zama bai da yawa sosai ko kuma ya zan su biyu ne an ka haɗa sannan kuma yawansu ya haura ɗaya bisa uku to wannan bai halatta ba amma ko da an yi mai ado da zinari da azurfa ya zan kuma kaɗan ne ne to ya halatta ya halatta a siya to wannan abin da ya shafi kuɗi kenan ko to shi bai da wani rikici sosai shi yasa ya takaita ana ƙara ko nan za a kwana hmm? ya isa to in ya isa muna ya bari ne in mun dawo wani sati dama shi ya alfasulul khamis eh to shi yana dan da yawa shi ba saboda akwai dan rikici a cikinsa to shi yasa kamar na abinci yake shi yasa mala ya yawaita shi yana magana a kan sayan dabba ko mai magana ko mara magana gagari ɓarai kuwa to su za magana a wurin ciniki saboda haka kamar bawa haka dabba ne hukunci ne guda da dabba ba a sa shi layin mutane tunda yadda za ka je ka soyo raƙumi ko maraƙi kasuwa haka za ka je shi ma ka soyo shi to shi yasa sai malamai sun ka bashi hukuncin to shi yasa an su ce dabba mai magana da to ana samun rikici rikicin da ake samu cikinsa so tari za ka sayo dabba sai ya tana da aibi kai baka sani ba ko ana ya samun haka yawwa kaso maraƙi amma yana da aibi ko kaso jaki don ka hidima da shi ashe yana da aibi kila yana cizo ko yana tuma don ana ya samu ko kaso tunkiya ashe ba ta da hankali mahaukaciya ce ko kaso bawa shi ma ashe yana da aibi kila barawo ne baka sani ba ko kuma a annamimi ne sai zan shi mai sai wanda ya sai dama duk bai maka bayani ba to waɗanga abubuwa shi yasa kawai sai malamai suka yi dogon bayani don a walwale amma ga abin da ya shahi kuɗi abu ne wanda yake sinful ko to shi yasa za ga sheku abdullahi bai tsananta kamar yadda bai tsawaita ba kamar yadda ya tsawaita a layin abinci da sauransu to shi ma yana da matukar ainihin mahimmanci shi wannan babi kwarai kuwa saboda sayan dabbobi kaga duk da dai ba mu da shi bawa a yanzu ma kaga dabbobi ai muna ta'ammali da su ko yawuwa muna ta'ammali da su to Allah ya samu gani amma abin da ya shahi ababen hawa karufa motoci da wannan duk layin haja suke su ba a sa su layin dabbobi an gane abin da ya shahi mota ko mashin ko keke ko jirgin sama duk layin hajaye hajoji asilau al'urud wanda ya gabata a baya to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh